kyau ko wannan salati bai da laifi ko to da farko ya ce fati ba da salati dan Allah a sunan larabawa kai fati ɗawa salu ne ko ta fatimatu ne ko fatima to ya kai tsoho ubanka yaronka shedani ya ce ba tsohon mu tsoho kai tsoho babu fati a sunan larabawa alfatih ismun min asma'i rasulillahi آتي باب الجنة يوما فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول الخازن بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك رواه إمام أحمد بن حنبل zan zo kowa zana in kwankwasa zan bude alfatihi lima mai ku bude kofan aljanna da aka rufe haka ne ko ba haka ba gumi ya ce wai fati sunan mutum akwai mata fati mun san alfatish sunan manzan Allah matu mata yayi karya ce wai fati wata karuwa ce a Maroko da yan dariƙa suke mata bauta to bari mu je kai ke tsararren Gombe muna tambaya uban uban ka gumi ibnu kafirin yaron uban uban uban gumi shine ibn kattamiya ka dauki tafsirin sa suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu da ya kawo siyaku salatin nabi sallallahu alaihi wasallam san da ya kawo wannan riwaya ta sayyidina ali daga muhammadul munkadir ko muhammadul kindidi kana gaya masa haka ne ko allahumma dahiyal madhuwati وبارئ المسموكات هكذا نقول اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفتي تحننك على محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما والخاتم لما والمعلن الحق بالحق عزوى قرشي تودان الله إناني واوانقم به كما وانا الرواية كوزا إيبياتي كوزا هييا ibn kasirin ya kawo salati mai sigan alfatihi lima ugulika wal khatimi lima sabaka saboda sharin izala suka ce wai wannan kalma kafirci ne bai isa ba albani allan su manzan su kenan a hadisi ya kawo shi sifatu satin nabi nasa haka ne ko shafi 218 ya kawo wannan sai salati dan yana inkarin sayyidina saboda haka sharrin izala suka koya ma 'yan matasan najeriya da dattawa cewa salatul fatihi kafirci ne shi za muke yi da ƙarfin gwiwa alfatihi lima ugulika wal khatim lima sabaka waye fada ubanka ibnu kasirin ya fada ubanka albani ya yarda magana ta ƙare daga cikin sharrin su magana kusan ƙarshe menene matsayin izala wurin bello ya bu
sama Allah ila barra da yawa mutumin da yake mai yamutsaccin kai bikin bikin da kura ana fara mai kura da jiki ne bikin bikin kaga babu wanka babu kundin alama alama talauci kenan ko gashi ya mutsacci gashi bikin bikin da kura ga gashi ne ya mutsi babu kundin babu alama ta ne ba alama ta wahala kenan eh madafu'in bil abwab wanda in an yi ruguguwa ga kofofi ana tunkuɗe shi ga kofa yanzu ka san dai da aka yi ruguguwa inda ka sai a ce abu ɗaya kuma ita sai da bismillah wuce wuce to shi bai da irin wannan kima ana tunkuɗe shi an zo fita ga kowa kaga ya dai nuna wulakantacce wurin mutane kenan ko amma sai annabi ya ce law aka sama Allah amma da zai yi rantsuwa ga Allah la Allah zai baranta da rantsuwa Allah zai sa shi kafara saboda daraja
musibar da Allah ya zo ma musulmi kenan tana cikin musibin da na samu musulmi na zamani yau ba addini a ta girma ba duniya a ta girma kun gane ku jibi kungiyoyin kungiyoyin addini babbarin za ku da da kungiya guda kungiyar izala in ka yi shekara ishirin cikin kungiyar izala kana malami mai wa'azi to yau an ka samu wani mashirkin dan siyasa wanda duk jama'an garin su kowa ya san tsafi ya kai matsafi na kila ma in ba an ne abincin tsafi kuma ya hada da wasu manyan laifuffuka irin tare ki da maza kun gane haka yau ya ɗauki dubu biyar ya ba kungiyar izala shi kenan dubun gadi yadda ya ba su a sun yi kima bisa ga mallamin can da ya shekara ishirin yana wa'azi
Bello ya ya ce, a gurguje yanzu babban musibin da Allah ya jarabe su su can musu. Ƙungiyar musulunci ya ce in ji shi da faɗa na izala. Yau ba addini ya adda girma a wurinsu ba. Idan aka samu katon mashirki ɗan siyasa, ya ɗau dubu biyar ya ba ma ƙungiyar izala, sai a mai uban ƙungiya ba addini ne gare su ba. fetsararren gombe ina kabar bello ya ku yake muku ba addini ba ne damuwar ku sharri ne da ƙarya kuma a ciki yake cewa da abin duniya ku ne kuka kai ƙaransa a gwamnati na jihar sokoto aka kama shi aka kule shi ko kore shi a izara don zai hana ku abin duniya malam za mu danna yaronsu na bauchi ya mu tsatsan dutsen tanshi me ya fara daidai wurin da yake ce kaza kaza nan da zuwa imtan shi samu na nasa ba sun ce ba su ta sa mutum a yi kisa ba na kafin ka zo bari mu za mu je ce wace irin bayanga ya ce ba wulakantacce ba ne ba Allah ba dan Allah ya baku mu samu ba ne don haka in ka zo za ka kan belle ya kuɗi dole ka zo da babban jinka ba irin almajirin malaman nan ba ne tsohon director finance ne ya ya ga ce ya kai mun daga mun tara ko da an ka tashi kariya ai ku nemi kariyar da an kai an ka ce biliyan biyu an ka bashi ina da biliyan biyu duka zaddawa nan lokacin da an ka zo rali jama'a malamai sun ka turo almajiransu almajirai sun ka ta wannan masu addini ba kuma yan uwan mu ahli sunna wayanda muke tare da su da su an ka tawo rali nan dalle ya boye aka wa rali ana baci ne ana cewa ba mu son wa'azi ka ban mu mu ci abin mu wai su zan cikin yancin abin nan da ba su a ci ba haka an kace bana an zo ko da gidajen dalle ya buza idon na ce wai a zabi cancanta a nemi cancanta ka a yi saka to ga sak nan kuje ku zo ku wada min ribar da su kun kai ta ta yan sak din ba ta riba kuna nan kuna da dama kuma haka za ku na dama har ku mutu cikin nadama sai kun tuba ma Allah kafin duk dai mazhabobin bille ya ne ba su daɗi amma dole ana na ana da musu guda guda ku da malaman ku kunci kunya yan sak kunya sak an yi muku sak yau ko haka an gaban ku da yawan cikin ku yawan cikin ku ta ishe ku yawan ɗaya ta ishe ku za ku ku sake saka to Allah ya shirya da ko ba ga karatu sannan ku diba tambada kuma ta siyasa abin bakin ciki ko su irin waɗannan maganganun ba masu iya yasu in banda ni saboda koda da yawan malamai da almajirai ra'ayinsu kenan amma ba su iya faɗi saboda wani abu da suka tsoro to ni abubuwan nan da suka tsoro Allah ya sani ban tsoron ko guda tsoron suka yi kafka waɗi a kama ka kai ka gidan yari na faɗa muku ban raba gidan yari ɗakin matata ba ko su tsoron suka yi su haɗi a kashe su ba yanzu ce sallah ta kusa gare mu wallahi azim da in yi mangare ba masallacin gada in yi cikin kabari duk wasu guda gada shi yasa duk abin da ka gaba haɗi sai dai in ba san shi ba abin da ka sa a ji tsoron haɗin gaskiya Allah ya jaye min shi ni ba tsoro nai gidan yari suka tsoro ko talauci ko mutuwa ko guda ba talauci da na rabu da shi insha Allah ta'ala to wannan ɗiban albarka mafi yawa duk masu addini inda take gidan da cewa ga ahalin sunna kun taɓa jin yan ɗariƙa sun rabu akan siyasa yan ɗariƙa suna siyasa ko ba su yi kun taɓa jin sun rabu kun taɓa jin mallamin ɗariƙa da an ka cima mutunci akan siyasa amma babu wani gari musamman cikin nozan najeriya da ba a ci mutuncin wani malami ko wasu malamai ba akan siyasa
Bello ya boce gaya mana babu wanda Allah ya ɗebe musu albarka kamar ƴan izala ba wanda Allah ya ɗebe musu albarka kamar wane in ji wane Bello ya bu ƴan i ƴan is wannan kenan idan ka zo daidai wurin sai ka bani a muna tana ɗan damu na ku yi haƙuri daga cikin sharinsu akwai masallaci a nan kowa ya san masallacin ana kiransa masallacin zamfara masallacin zamfara jikin ƙofar ranko don allah ba a da kuma tsakanin mutanen idris da gwallaga ba a da ku ba da allah ba da ku ba ba a yi naushe-naushe ba wannan shanin suwaye wannan kenan a gaya mana gombe tsohon banzansa ya kawo ta'addanci a najeriya
ɗan ƙungiya ne wa ya kai da ofishin iya ɗan ƙungiya ne wa ya kai da wajen police station ɗan ƙungiya ne wa ya kai da wajen cid ɗan ƙungiya ne wa ya kai da wajen sss ɗan ƙungiya ne idan sun sa abin da nake yi gaskiya ne don me suke faɗa da da'awata in abin da nake kai gaskiya ne har ma suna ganin ga wani zuba wurin barna wajen yan shi'a bai kamata in je ba me yasa suke faɗa da da'awar suke kokarin cusa ma almajiransu da magoya masu yan kungiya kan su ma saurare ni cewa ni ba suna nake karantarwa ba o yanzu ne yanzu ne kenan suke da suna nake karantarwa ba sun gama yakana ba su ci nasara ba kai ba ma wajen yan sanda ba su waye suka turo malamai guda biyu nan da isa ali da zubairu ma da gidan hayaki da awatan yan kungiya ne kuma su bane yau gashi zubairu ma da kin bai na anguwar isa ali bai na anguwar sun banni ai ta gaskiya haka take ba su anguwar nan suka tarar da ni ko sun banni dama ƙarya ce ko ba ƙarya ba ce a yanzu ai faɗa da awatare da da ai faɗa da awatare aka zo aka turo su a garin akwai masallatayya akwai anguwannin da gaba ɗaya ba mai karantarwa amma duk aka kici wani sabu tuwon suna saboda ni kai inda isa ne ba ya zauna nan bai wuce ta ga kai in na yi kara ba bai na ci na nan suka zo a masallacin da aka koro mu aka ba su wurin ko ba ka kai ba ne kuma izalar ta ɗauko limamin ta ta ajiye a nan don dai faɗa da da'awa na don samu buranci a nan to yau kuma su ne suke ce wai farin je wai da mai na jojen yan shi'a ai halin sunna ba ne jojen yan shi'a ni halin sunna ne a tambaya ni halin sunna ne a kunyar da ni halin sunna ne wannan amsa ta da ke kuna ku bayar in kuma kun ce ni halin sunna ne kun yadda kuka yaki halin sunna kuma kai da wajen hukuma kuka yi sanadin da aka ji aka tsare ni kwana goma sha ɗaya cikin yan kushi da makami ko a nuna ba a bari ni aka kai ni kurkuku ko ba kuka yi haka ba da sanar ce ina da tambayoyin da dan musu su ba ni amsa kuma a bari ma na adalci idan mutum ya je guri ba shi ne matsalan ba ya faɗa a gurin
nemo shi to ya kai fi zanen gombe ka ba da amsa wani dutsen ta shi su waye suka kai shi wurin yan sanda su waye suka kai shi ofishin hakimi su waye suka kai shi gaban sarkin bauchi su waye suka kai shi wurin ss su waye suka kai shi prison kwaransa goma sha ɗaya cikin yan fashi da makami su waye suka tashi kashe shi a gombe karfe ɗayan dare aka dawo da shi gida malam ka nemo gurin suka sa masa wuka za su yanka in ji idris na dutsen shi ka nemo mana gurin a danna musu saboda haka ni abin da zan fada shaidanin gombe idan ka isa kai haifaffe ne muna inviting ɗinka maulana shekan gumi ma bai isa ba domin gumi ya tabbata maulana shek ya bi shi ya bi shi sai muƙabala ya kakara da haka maza aka hukumar lawo yana ta cika baki ya ce kai ba ku zuwa ku yi da shi mutum na kullum a zaune da cirbi kamar aljani ba littafi a hannu ne sai karatu kamar aljani ban na zuwa kai ka je ku yi da shi ba saboda babu babu karatu in kuda ta zo kakan aya sai an kaɗe ta yana jan karatu karatu na jansa eh wansi du alayyal labanu idan na mutu ko azamun nono wai su nono wai shine sunna allabinu ne ba jam'u lubnatin sai ya ce wai allabanu wantumin da bai san larabci ba bai san qur'ani ba to shi ma bai iya da maulana ba balle kai fi tsararren gombe billahi lazi la ilaha in ya isa ya zo markazi na mu na maulana kabiru gombe ya larabci na rantse da Allah mu zagaye shi wallahi wallahi wallahi idan ya isa kai layi uku ba mu ɗauki tambayar muna ja ba billahi lazi la ilaha huwa duk abin da muke nawa kar Allah ya bamu kabiru gombe ya zo dai ga mu ga yayan maulana ga jikoki ga mu almajirai ya zo ya yi larabci daga mukaddima za ta yi dakata ba kaza ba ne kaza za ka ci Allah ce make mu to saboda haka abin da zan gaya muku za mu yi izala ko ba za mu yi ba muna tare da shi a wajen son annabi muhammadu muna tare da shi a wajen son alul baiti mun sa wuka mun yi datsal wajen in sahabban manzan Allah ‘yan izala ba mu tare da su wajen ƙin manzan Allah ba mu tare da su wajen ƙin alul baiti ba mu tare da su wajen ƙin waliyai ba mu tare da su ƙin maulidi ba mu tare da su ƙin bayan Allah dama dama wai su musulmai ne saboda haka duk wanda yake izala billahi lazi ba dan izala sai mutum biyar na farko la'anan ne wanda malaminsa ko ubansa ya tsine masa na biyu wanda bai da uba wanda shege ne wanda bai da uba na uku sai tukururin jahili na hudu sai mai neman girma na biyar sai mai neman tara abin duniya da mata dillalin mata akan makallawa a ƙarshe sai in danna matan ko ko yana danna ba suka ce Allah ya isa don haka idan da gaske ne lau yake yi da fitsararren gombe su je su nemi matan da suke ta barazana su je su nemo su don haka Allah ya raba mu da ƙungiyar dillancin mata Allah ya raba mu da cutar da al'umma musulmi Allah ka kashe mu akan son manzan Allah Maulana Sheikh Allah ya kara masa lafiya yan izala Allah ya karya mana su Allah ya taimake mu ya karya su Ubangiji Allah ya taimaki musulunci da musulmai wannan ita ce nasihar mu yau karan bana fetararren gombe kana ci mutuncin tsoho mutu kana da tsoho ɗan iska mai jan baki wallahi kana taɓa tsoho mu yawan bar shi ba dan ya taɓa tsoho mu muna wauta sai mu dinga taɓa shi in ya taɓa maulana shek mun fi ƙarfinsa sai mu je tsohon banza na kaduna mu yamutsa shi mu murkusa shi mu jake zansa a ƙasa idan ya taɓa ƙasa ƙasa mu kuma sai mu yi da shi sa'an yin mu ne shi kabiru gombe ƙarshe balalau ana raba malam sunusi ya gaya masa ya zaɓi izu biyar a ƙur'ani gaba ɗaya biyar biyar sau goma sha biyu ya zo a yi musaffa a yi izu biyu ya yi in ya yi izu biyar ya yi isa ya yi daidai da irinmu bai zuwa yan majalisu kowa ya tabbata yan bakin kura sun ce ya ɗibi mutum sama da ɗari biyu a zamanin gullo jonathan ya kai su saudiya suna ɗawafi suna ce allah ya sa goodluck ya zarci su ne kowa su ba sun yi taron lancin ɗinsu a lagos uban taron waye shi batlo jonas lok ba na lug ba na luck ba ko ba haka ba Badlock wannan Jonathan dan Allah dinin gaskiya ne baba sun tai ne kowaye sun tai ya bada miliyan biyar aboki suka ce baba sun tai bada miliyan biyar aka yi babban kambara wani ya bada dubu goma aka ce la ba aka ba wani ya bada wani ba da dubu da aka ce Allahu Akbar aka ce miliyan biyar aka ce saboda haka wannan iskancin bun fi karfin ta mun girme ta muna ba da goron gayya duk wani ba wafiya da ya san wafiyanci gaskiya ne ya zo mu baje kolin izala mu baje kolin ɗariƙa in mun gama sai mu yi tsinuwa mu rantse mu ce wallahi ɗariƙan tijjaniya gaskiya ce in ba gaskiya ba ne Allah ta'ala kamar abin da ya kamata shi kuma izala ya rantse duk walban izala gaskiya ne in ba ka ba Allah ya tsine masa duk wanda ya isa zuwa yi muƙabala tukun na farko Allah ya taimake mu a nan zan da aka ta abin da muka faɗa na faɗa daidai Allah ya ba mu lada an yi rishin sa'a ina mura I am suffering from cat amma kuma insha Allah mai Allah alleviated it for me Allah ya yi da mu Allah saka da alkhairi wa akhiru ana alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير عليهم ولا الضالين إن كان مدعي زالا gobe kamar da dariya kun gaisa ku gaisa shi ma in yaje wurin malamin sa shi maka mutunci ake yi kar ka daura fuskar ka ya bata dai ka bata in ya kawo ka kawo in kun gaisa ku gaisa kana ganin sa soko jaki yana ganin ka kai malam bidiya Allah ya kiyaye mu
Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kara mana rai na malamin mu Allah ya kara masa lafiya Allah ya bashi lafiya ya bashi daman fada da wa'annan wahabiyawa ya babu gabaki daya insha Allah wannan wuri shine daidai lokacin da zamu conclusion na wannan zama kuma a cikinsa yanzu at least kowa ya riga da ya gane daga ina ne wahabiyawa suka fito sannan kuma sai na farko mun ji maganan da shewa bulfatahi ya faɗa mana daga ibnu taymiya sai na biyu mun je da muhammad bin abdul wahab ya zo mana da shi na uku kowa ya gani a gidansa yadda mahmud gumi da sama'ila idris suka zo mana da wannan a ƙarshen abin da zan faɗa shine a madadinmu za mu yi nasiha ma wannan tsagere na mutumin gombe ko kun san cewa in izala kansu sun san cewa sun loba kabiru gombe ko ba ku sani ba shi balalau da kansa ya ce shi ba zai yi raddiyo maulan mushek ba ya ce saboda shekarunka da girmanka da iliminka ni ba zan maka raddi ba wasu ya nuna shi yana da mutunci kenan ko sai ya tura shi shi kuma sai ya je ya yi zage-zagen da ya yi yanzu Allah kabiru gombe a wajen balalo mutumin banza ne ko ba mutumin banza ba iyayensa yana da mai masa fada ko bayi da shi bayi da shi kaga kenan balalo da kansa ya gane cewa kabiru gombe bayi da mafadi kuma ya gane shi mutumin banza ne to wannan shine alhamdulillah tunda yan izala ma suka gane kabiru gombe mutumin banza ne to shikenan sai mu bar shi a haka kuma alhamdulillah a nan da kuka ganin mu akwai malamai wanda mun ajiye su saboda gaba duk wani wanda ya motsa gaba za mu motsa kuma next tastic da za mu ɗauko ilins uslubin da suka ɗauko shi za mu ɗauko ga malamai kun ga dai mala abdurrahman nan ko lahu akbar ga kuma malam barha malam barhama wanda aka fi saninsa da shajara idan kana jin lughatul arabiyya to don Allah ka zo wannan wuri in kana jin islamic studies da Allah ka zo wajen saboda haka ga kuma malamin tafsiri yana zaune kowa ya riga da ya gan shi wayannan duka mun ajiye saboda mu ƙanana mu yi magana malaminmu ga malam ahmad shine muka sa a ciki saboda su gane cewa fa tafiyar nan tana nan tana shirye da ƙalubalantar dukkan wani challenges nasiha ta biyu da zan faɗa wa mutanenmu ku ɗalibai mu ɗalibai gaba ɗaya dole mu tashi mu yi karatu wannan abin da yake faruwa suna mana wannan cuta ne saboda mafi yawanci wasu su sun tafi makaranti sun je sun yi karatu kowa ya ji abin da shi abul fatai yayi shewa abul fatai yayi yanzu ya san cewa yayi karatu haka ne ko ba haka bane wanda ya ji abin da malam Amar ya mana yanzu don Allah ya yi karatu ko bai yi karatu ga shehu a nan malam man dahir ya gama jami'ansa ga malam shi ma malam barhanu ya gama jami'ansa ni dan karamin su ni ma na gama nawa saboda haka dukkan mutane da kai gani su anan kowa yana high table abin da muke so da ku ku tashi ku yi kowa ya yi karatu abin da yin izala suke nuna mana wallahi a da yanzu ba za mu yadda da shi ba duk wani wanda ya ce kule za mu ce cas haka ne ko ba haka ba ne saboda haka mun kaddamar da wannan amma wannan masallaci mai albarka wannan kaddamarwa ne yau muka yi za mu dinga yin sa a anguwanni duk wanda ya shirya nasa ya zo za mu je kuma malam ahmad zai zama mana jagora na wannan wuri zai mana jagora na wannan tafiya duk wanda ya magana kan maulan mushrik wallahi za mu ce masa cas wallahi ko shi waye saboda haka Allah ya ƙara mu shehu lafiya Allah ya ƙara mu mu shehu lafiya Allah ya ƙara masa ƙarfi gwiwa wajen faɗa da waɗannan maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran almajiran shehu muna nan insha Allah duk lokacin da wata sauti ta yi magana za mu yi magana saboda haka kun ma shi wannan yana walar da kansa kabiru gombe tun da kabiru gombe yake magana kan maulana shek don allah ko a majalisi karami ko babba ko na cikin gida ko na waje kun taba ji maulana shek ya yi comment akan abin da kabiru gombe yake bai san ba yana yi ba da shi da wani wanda yake nan dutsance shi kullum suna sai ta shehi shehi ko a cikin kayan miya baya sa su saboda ba su kai sautin da za a amsa musu ba saboda haka balle ma shi kan wannan balle ma wannan kai yanzu da yake gadara ya gama jami'a ya gama waye ƙananan yara sun je sun kama shi a yanzu saboda haka mu shirya mu tsaya mu san me focus din mu mu tsaya mu yi karatu kuma mu yi karatu na tsoron Allah kuma duk lokacin da wani murya ya taba mu ma za mu taba shi saboda haka Allah ya saka mana da alkhairi muna miƙa godiya a madadin dukkan ɗalibai da kuma mahalattan taro zuwa ga shi jagora malam ahmad da, da, da, da, da jami'ar wannan masallaci bisa ga wannan zama da aka ba da dama aka yi shi kuma allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya allah ya ƙara maulanmu shehu lafiya da zaman lafiya allah ubangiji ya rufa mana asiri duniya da lahira dukkan abin da maulanmu shehu yake nema duniya da lahira allah ka kare shi allah ka ƙara masa lafiya allah ka bashi abin da yake nema duniya da lahira Allah ka ƙara masa agaji Allah ka bashi duk abin da yake nema ya Allah za mu ba wa malam barhan malam barhama shi ne insha Allah zai mana zai rufe mana taro da addu'a insha Allah kuma sai next time in Allah ya yarda sai mu duba me ya kamata mu yi kuma assalamu alaikum
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu zan ce Allah ya sassaka da alkhairi wa wayannan matasa namu masu jini a jika wannan yana nuna wa izala cewa akwai aiki a gabansu don kar su ɗauka cewa ai maulan mushek ɗahiru kawai shikenan a in baya nan ba bayansa to ba a ma taɓo manya-manya almajiransa ba fa a can ƙasa-ƙasan ƙasa-ƙasan aka je aka ɗauko su ne suke mayar musu da raddi saboda haka gaskiya kullum ita take ɗorewa karya kuwa wuri take ba ta yaya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi kamar yadda malami na farko ya kawo mana magana akan ibnu taimiya tushen duk wannan bala'in kenan a malam abdulhadi ya yi bayani akan ainihin wato muhammad dan abdulwahab wanda shi ne mujaddadin ainihin ibn taimiya in sannan malamad ya zo yi mana bayani akan wa'inda aini suka kawo mana wannan bala'o'in a najeriya su gumi da shauran ɗan uwansa to akwai wani makaho da nake so a takaice na san lokaci ya tafi a wadda ya ja da maulan ashak ibrahim yas wannan makaho ana ce masa ashak abdulaziz bin bas shine muftin kasan saudiya gaba daya ya haɗu da maulan mushau yake ce masa kai malami ne sai dai kana tawaye sai shehu ya ce masa a ya da ka fasara mana ayan da ta ce wa man kana fi hazi a ma fa huwa fil akhirati amma duk wanda ya kasance makaho ne a nan duniya to a lahira ma makaho ne gashi kuma malam makaho ne aya ne kuma ta bada sai ce a ai fa inna la tamal absar wai ido baya makanta shi wai ce ido baya makanta gashi ka makanta malam kai karka mana tawili sai ya rasa me zai faɗa to wannan a wannan malami wadda suke tinkawa da shi Abdulaziz bin Baz yadda ya makanta haka Allah ya makantar da ainihin wato ganin hanya siratal mustaqim insa wannan malami shine yake ce kafircin 'yan tijjaniya 'yan kadiriya da ainihin wato 'yan shi'a ya fi ainihin kafircin kafiran da duk suka gabata saboda kafiran da suka gabata in dai sun shiga cikin bala'i da su yi ta roƙon Allah ya tsiratar da su fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din da ga in sun samu matsala suna tafiya jirgin ruwa jirgin da ta kibe da ta yi ta kiran Allah suna roƙon Allah suna roƙon Allah fa iza najjahumu falamma najjahum ila albar izahum yushrikun amma in ya tsiratar da su suka haye sai su kama hada tarayya yace to su 'yan tijjaniya ko 'yan kadiriya ko shauran 'yan shi'a su suna cikin kwanciyar hankalinsu suke hada tarayya wa Allah subhanahu wataala saboda haka kafircinsu ya bi na kafiran da duk suka gabata na zamanin manza Allah da zamanin annabi Nuhu da zamanin waye kaga irin aƙidar kenan fa wadda ta dosana ta ta tafiya har zuwa ta haifar da wannan boko haram din saboda boko haram kashe mutane da suke yi ba wai suna ɗaukan sa matsayin suna kashe musulmai bane a'a mushrikai ne masu bauta ma wani Allah kaga aqida ce ta izala wadda su suka fara kawo magana mushriki ne wannan mushriki ne maulan mushe yake ce bambancin yan boko haram da kuma ainihin wato yan izala a su yan boko haram jarumai ne da suka karanta suka ce to tunda mushrikai ne sun yi ridda me me hukuncin wanda ya ridda kashe shi kawai ya zala suka ce a'a mu bi a hankali mu bi a hankali abun sai da siyasa kaza ya ce daga can in ɗan izala ya ga malamin ɗarika yana tahowa da ce kaga katon mashirkin nan gashi nan yana tahowa amma kana isowa zai akarma kalla akarma kalla to haka kullum tafiyar ta su take Allah subhanahu wataala ya ƙara tona musu asiri Allah subhanahu wataala ya sassaka mu wayannan malamai da suka ba mu mahadara mai gamsarwa mai daɗi mai fahimtarwa Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu ɗaukaka ya ƙara musu hazaka malam ahmad jaja Allah subhanahu wata'ala ya ƙara maka lafiya da taimako ya kiyaye ka sharrin makiya masu neman karya ka Allah subhanahu wata'ala ya taimaki addinin musulunci ya karfafi tafiya ta sufaye ya karfafi tijjaniya da faida al-ibrahimiyya albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati irin maktubi alaihim wa daddalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatin wa lakal kalma la ila sirati salatan tabtawu lana biya abwabar rida wa taysir wa tablugu biya anna ababar sharri wa taksir وتكون لنا بها وليا ونسيرا انت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين
masha Allah Allah kai kowa gidansa lafiya